الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo Ubangijin da mallakar komai da komai gaba ɗaya ke hannunsa wanda ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan safiya ta ranar asabar sha ɗaya ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina wanda ya dace da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da tara da aihuwar annabi isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi mai suna makamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala darasi wanda ya gabata mun gama makama ta ashirin daidai a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon makama ta ashirin da ɗaya wadda ake kiranta arraziya قال المصنف رحمه الله تعالى حدث الحارث بن همام أنه قال ما لا yake cewa Haris ɗan Hammam ya ba da labari shi yake cewa unitu muz ahkamtu tadbiri wa araftu qabili min dabiri bi an usgiya ila al-idat wa ulgiya al-kalima al-muhfizat yake cewa an kulatar da ni tun lokacin da na kyautata tafiyar da lamarina an gane ko wa araftu ƙabili min dabiri na sani gabana wato dangane da bayana me yake nihi da wannan kalima cewa muzu a hakamtu tadbiri tun lokacin da na kyautata tafiyar da lamarina na san gabana wato na san bayana abin da yake nihi lokacin da na waye na shiga hayyacina na san abin da zai amfane ni a rayuwata na san kuma abin da zai cuce ni don na nisance shi bi an usgiya shine yace an kulatar da ni shine da na karkata ilal ibad wato zuwa sauraron wa'azi lafazin al'iza jam'i ne na izatun iza shine wa'azi al'isga shine ka karkato domin sauraron wani abu shine ubangiji ta'ala yake cewa wali tasga ilaihi afidatul lazina la yu'minuna bil akhira wali yardahu wali yaktarifu ma hum muqtarifun wa ulgiya kuma dan na jefar da alkalimal muhfizat wato kalimomi waɗanda suke masu fusatar da mutum lafazin alkalim jam'i ne na kalima ilaihi yas'adul كلم الطيب لأتهلى بمحاسن الأخلاق دن يأدو دكاوى وانتبيئو وأتخلى نوهنتا مما يسمو dangane da abin da ke alamta mutum bil ikhlaqi da wulakanta lafazin al ikhlaq wato ana amfani da shi dangane da tsohon tufafi amma anan ma'anarsa shine wulakanci kenan wa atakhalla nauhinta mimma ya simu dangane da duk abin da ke alamta mutum bil ikhlaqi da wulakanta ma'ana duk abin da zai daudada mutunci na ya kaskanta ni wato ina wohinta na rabu da shi wa ma ziltu ban gushe ba akuzu nafsi bi hazal adab ina kama wato raina dangane da wannan ladabi ma'ana tilasa mata nake dangane da ladabtuwa da irin wannan ladabi wa ukhmidu bihi jamratal gabab wato ina buce garoshi wanda yake na fushi da irin wannan ladabi an gane ko shine sauraron wa'azi domin duk wanda yake da ɓacin rai da damuwa da zai iya tsayawa ya ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa zai iya wani fushinsa zai iya kwantawa shine yake cewa wa ukumidu ina bice jamratal gababi wato garoshi wanda yake na fushi bihi dangane da sauraron wa'azi hatta sarar taɓabbu'u fihi tsiba'an wato ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a an gane ko a taɓabbu kallafa ma kai irin wannan ɗabi'a hatta sara har ya zamanto ɗiba'an wato ɗabi'a ta ce fihi a cikinsa watakallufu wato ɗora ma kai lahu ga wannan al'amari kenan ya zamanto hawan son zuciya mutsa'an wanda yake abun biya irin wannan al'amari lalle ni na koya ma kaina na tilasa mata amma sai aka wayi gari ya zamanto ɗabi'a da kuma ya zamanto shine son zuciya na wanda yake abun meka ma wuya falamma halaltu bin rayi lokacin da na sauka a birnin rayi wa qad halaltu hibal gayye yace hakika na kunce dauri wanda yake na hallaka na bata lafazin alhiba ko kuma kace alhuba wato shine mutum da yake zaunawa akan mazaunansa sai ya kafa ƙawahuwansa sai ya sanya wani tsumma ya ɗaure tun daga bayansu tsakankanin ƙawahuwan shine ake cewa alhiba ko ka ce alhuba ko kuma ka ce habuwa ko kuma ka ce alhitiba yake cewa wa qad halaltu haƙiƙa na kunci hibal gayyi ma'ana ɗauri wanda yake na ɓata qad tabayyana rushdu min al gayyi wa araftu al hayya min al layyi yake cewa na sani gaskiya game da ƙarya lafazin alhai wato ita ce gaskiya allayyu wato ita ce ƙarya domin lafazin allayyu asalinsa a larabci shine tibka abu an gane ko layyan bi alsinatihim wa ba'anan fiddin ra'aitu bi hadha ta bukuratin zumratan fi isri zumra yace wata safiya sai na hango jama'a a sawun wata jama'a wahum muntashiruna intisharal jarad wato suna masu walwatsuwa a cikin titinan birnin raye irin watsuwar wato fari wa mustannuna stinanal jiyad suna sassaka irin sassakan wato manya-manyan dawakai wa mutawasifuna wa'izan yaksidunahu suna masu siffanta ma junansu wani mai wa'azi da suke nufatarsa ويهلون ابن سمعون دونه yake cewa suna aje ibn sam'un wato koma bayan malamin da suke siffantawa suke cewa wane ibn sam'un ai yafi ibn sam'un iya wa'azi an gane ku shine sai yake cewa falam ya taka adini listima'il mawa'iz wa iktibaril wa'iz an uqasiya lagiba wa ahtamilu bagiba yake cewa falam ya taka adini yake cewa bai wahaltar da ni listima'il mawa'iz domin sauraron wa'azi waqtibaril wa'iz kuma dan jarraba shi mai wa'azin da ake faɗa an uqasiyal lagiba an gane ko shine fa'il na ya taka adini yake cewa an uqasiyal lagiba wato gogeggeniya da allagiba wanda yake mai hayaniya wa ahtamilu bagida kuma da jimri ma abbagida shine wanda yake mai matsatsa wato bai wahalatar da ni ba duka na jimri akan dukkan irin waɗannan wahalhalu da zan hadu da su yace fa ashabtu ishabal mitwa'a sai na meka wuya irin meka wuyan taguwa wadda take horarra wani kharatu na kutsa fi silkil jama'a wato a cikin shiri wanda a cikin ziri wanda yake na jama'a ma'ana zaren da aka shirya su nima sai na kutsa na shiga ciki ma'ana na shiga taron su hatta a fudaina ila nadin har muka isa zuwa wani mazauni jama al'amira wal ma'amura mazaunin da ya tarar da shugaba da talaka wa hashadan nabiha wal magmura mazaunin da ya tarar da annabiha faɗakakke wal magmura da wanda yake butacce annabi mutumin da aka san shi a cikin gari aka san kowane ne an gane ko almagmur wanda ba a san ba ma da zamansa shine ake ce masa khamil butacce kenan wanda yana cikin gari amma ba a san da zamansu ba ya ce wa fi wasa halatihi a cikin tsake tsakin sansaninsa wa wasi ahillatihi da tsake tsakin jinjiran watansa a nan lafazi na horko sai yake cewa wa fi wasaɗi halatihi sai ce kuma wa wasi ya ɗaure sinun ina a lafazi na biyu amma canzawar wasali bata canza masa ma'ana illa kasancewar suna ɗan bambantawa a harshen larabci domin kasancewar asali za ka iya cewa jalastu wasa dari amma ai baka cewa jalastu bainar dari a harshen larabci saboda haka kenan tunda ba a cewa bainar dari sai su yi amfani da lafazin alwasaɗa sai su masa wasali sama amma duk abin da bayin za ta iya tsayawa matsayinsa to shine sai su ɗaure sinin ƙin sai su ce wasu kenan daman duka ma'anarsu ɗaya shine anan sai ya ce wafi wasaɗi halatihi a cikin tsake tsakin sansaninsa lafazin hala wannan tuntuni ya gabata shine sansani irin abin da ke zagaye wata ko kuma ya zagaye rana shine ake ce masa ke ƙasa ƙuru wa wasu ahillatihi da tsake tsakin jinjiran watansa lafazin ahilla jam'i ne na hilal yas'alunaka anil ahilla a nan abin da yake kamantawa da jinjiran wata wato malaman kenan waɗanda suka halarci wannan mazauni ya ce a tsake tsakinsa ya ce shaikun akwai wani dattijo kad ta ƙawwasa haƙiƙa ya tankware ya yi baka waka an sasa ya yi gantsarwa wata kalnasa ya ɗora wata ‘yar dangwara wata tsallasa ya yi ɗan yahe da ɗan rawaninsa a tsailasani shine wani ɗan mayafi shimak wanda malamai suke yafawa a kai wannan ɗan rawanin shine ake ce masa ɗailasan wannan kuma takalnasa an tsago shi ne daga kalansuwa ko kuma ka ce kulunsuwa ita ce hula an gane ko tare da cewa shi ma duk abin da ake rufe kai suna amfani su ce masa kulunsuwa ko kuma kalansuwa kana da fuska biyu ya ce wa huwa yasda'u bi wa'azin yashfi sudura wato yana tsagowa da wani wa'azi wanda ke warkar da zukata abin da yake nihi da asudur anan shine zukata an ambaci zuciya ne da mahallinta shine kirji kamar yadda ubangiji ta'ala ya yi amfani da haka da yawa a cikin alkur'ani innahu alimun bi zati sudur an gane ko ko kuma da can da yake cewa ala innahum ala innahum yastasnuna sudurahum liyastakfu minhu kaga anan kenan zukata da abin da yake cikin su shine yake cewa wa huwa yasda'u yana bayyanawa domin lafazin asadu shine tsaga amma ma'anarsa anan shine bayyanawa kamar yadda yake cewa was-sama zati raj'i wal ardi zati sad'i asadi shine asadu shine tsaga amma ma'anarsa shine bayyanawa kamar yadda yake cewa fasu da abi ma umar ka bayyana dangane da abin da aka hure ka wa huwa yasda'u yana bayyanawa bi wa'azin da wa'azi yashfi sudura wanda ke warkar da zukata wayulinu sukura wa'azin da ke tabsasa wato manya-manyan duwalwatsai lafazin as-sukur jam'i ne na sakra ya bunayya innaha intaku wannan hasanat ya bunayya innaha intaku hasanat ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah jam'un sa shine as-sukur wayulinu sukura yana tabsasa wato duwalwatsai kenan duk wani maruwaci sai ya tafsasa shi ma'ana duk wani wanda yake mai taurin kai idan ya masa wa'azi zaka ga yayi lumtu fasami'tuhu yaqulu sai na ji shi yana faɗa wa qad iftatanat bihil uqulu yace haƙiƙa hankulan jama'a sun fituntu da shi yana cewa ibna adam ya kai dan adam anan munada ne mahzufu adatin nida ai yabna adama ya kai dan adam ma a garaka bi ma ya gurruka menene ya shuna ka dangane da abin da zai ruɗe ka lafazin agraka an tsago shi ne daga al'igra al'igra shine ka shuna abu akan abu la illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim ubangiji ta'ala yace za mu shuna ka akan su wa adraka ya kai ɗan adam menene ya saka ka game da bima ya durruka abin da zai cutar da kai al'igra shi ma ma'anarsa kusan ma'ana al'igra ne ka saka abu akan abu ka tura shi ka ingiza shi wa alhajaka menene ya kwadaitar da kai bi ma yuɗigi ka dangane da abin da zai sanya ka ƙetare iyaka bi ma yuɗigi ka dangane da abin da ke sanya ka ƙetare iyaka lafazin yuɗigi ka an tsago shi ne daga abduguyan shine wuce gona da iri wa abahajaka menene ya faranta maka rai bima yudirika da abin da ke sanya ka murna da walwala ta'ani bima yu'annika kana kula da abin da ke wahaltar da kai a rayuwarka wa tuhumilu kana wohintar da ma ya'anika abin da zai amfane ka watan zi'u ya kai ɗan adam kana jayuwa fi kausi ta'addika a cikin baka wanda yake na ƙetare iyakarka watar tadi kana yafe da alhirsa kwaɗai allazi yurdika yurdika wanda ke hallakar da kai labil kafafi taqtani'u kai baka dangana ka wadatu da abin da zai ishe ka a rayuwarka wala min harami tamtani'u kuma baka hannuwa dangane da cin haram wala lil izati tastami'u ba ka sauraro ga wa'azin da malamai suke, wala bil wa'idi tartadi'u kuma ba ka tsawatuwa ka razana dangane da kashedin da ake maka na alkawalin azaba ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga wanda ya saba masa. Da abuka, halinka an ta taƙallaba ma'al a hawa'i shi ne jujjuyawa da kake yi tare da son zuciya, wannan shi ne halinka a kullum abinda zuciyarka take so kai kawai shine a gabanka da abuka halinka an gane ko ko ka ce al'adarka shine yake cewa ka da abika min ummil huwai rufi qablaha ko kuma ka da abi ali fir'auna ga yace misla da abi qaumi nuhin da makamantansu da abuka halinka anta taqallaba shine da kaka juya ma al ahwa'i tare da son zuciya wa takhbitu khabat al ashwa'i kana fagamniya irin fagamniya ta taguwa wadda take mai dindimi wahammuka ya ce himmarka anta da aba shine da za ka wahala filihtirasi dangane da neman dukiya an gane ko alhitirasi shine sana'a yake cewa wata jima'ar turasa kana tara dukiya ne lilwurrasi ya ce ga magada atturas ita ce dukiyar da mamaci yake mutu yake mutuwa ya bari dukiyar gado ita ce atturas kamar yadda Allah ya ce wato wannan wannan wata akuluna almala yake cewa wata akuluna turasa akalan wannan akalan lamma wato hibbuna almala hubban jamma shine yake cewa wa hammuka himmarka anta da aba shine da zaka wahala filihi tirasi dangane da neman dukiya wata jima'ar turasa ya ce kuma ka tara dukiyar lilwurrasi ga waɗanda suke magada yu'jibuka takasuru bima ladaika alfahari da abin da ke wajenka na dukiya da 'ya'ya wato shi ke ƙayatar da kai lafazin at-takasur wato shine alfahari ga ya can fa inni mukasirun bikumul umama yawmal qiyama da kuma alhakumut takasur da kuma wa takasurun bainakum fil bil amwali wal auladi fil amwali wal auladi اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في, الأم بالأم في الأموال والأولاد shine yake cewa yu'jibuka takasuru bima ladaika yin alfahari da abin da ke wajenka na ƙayatar da kai wala tazkuru yace baka tuna ma baina yadaika abin da ke gaba gare ka wato na mutuwa da makoma lahira wa tas'a abadan ligareka ya ce har abada a kullum kai ɗan adam kana kai kawo ne saboda kogonka guda biyu ma'ana cikinka da gabanka shine kawai abin da ka sanya gaba wala tubali ba ka kula alaka shin abin nan da ka sanya gaba zai dawo gare ka ne da lada am alaika ko kuma a kanka ne wato aka tana da wata ukuba akan waɗannan abubuwa guda biyu da ka kula da su wala tubali ba ka kula alaka shin amfaninsa gare ka ne am alaika ko kuma ukubarsa a kanka take a ta shin yanzu kana zaton an sa tutura sudan cewa za a bar ka kara zube ba tare da ka yi kaza ba ka bar kaza wa Allah tu hasaba gadan an sa tuturaka cewa sannu za a bar ka sudan wato kara zube shine wawiya ba tare da iya abu kaza ka bar kaza wa Allah tuhasaba shin kayi zaton cewa ba za a maka hisabi akan duk abin da kake aikatawa gadan gobe am tahsubu ko kuma kana zaton annal mauta cewa mutuwa ya kabulu ya kabalu rusha wato tana karban cin hanci au yumayyizu bainal asadi war rasha ko ko kana zaton cewa mutuwa tana bambanta tsakankanin zaki wato da ɗan barewa in ta zo ɗauka ya ce kalla ya ce ko ɗaya wallahi ina rantsuwa da ubangiji lan ya dafa almanuna malun wala banun dukiya ko ‘ya'ya ba sa iji mutuwa ga wanda mutuwa ta nuface shi wala yanfa'u ahlal quburi siwal amalil mabrur babu abin da ke amfanar waɗanda suke cikin kaburburra wato sai aiki wanda yake karɓaɓɓe. faɗu ba liman sami'a alasan barka ya tabbata ga duk wanda ya saurari abin da ake faɗa masa na wa'azi wa wa'a ya kiyaye abin da mai wa'azi ya gaya masa wa haƙaƙa ya tabbatar da madda'a abin da ya yi kirari a kansa ka yi kirarin cewa kai mumini ne to ya an gane ko ya zama wajibi a kanka ka tabbatar da abin da ka yi da'awa a kansa ya ce duk mutumin da ya tabbatar da abin da ya yi da'awa na matsayinsa ya ce to wannan alasan barka ya tabbata gare shi wani hannafsa ya hana ransa anil hawa dangane da abin da take so wa alima ya yi sani ya tabbatar annal fa'iza lalle marabauci a gobe kiyama manir awa shine mutumin da ya tsawatu tun a cikin kaidi wanda yake na rayuwa wa an laisa lil insani ya tabbatar da cewa babu ga mutum illa ma sa'a sai sakamakon abin da ya aikata wa anna sa'ayahu cewa lalle aikinsa saufa yura da sannu za a nuna masa sakamakonsa a gobe kiyama thumma anshada sannan sai ya sabu waka inshada wajilin irin sabar wakar matsoraci bi sautin zajilin wato da murya wadda take madaukakiya la amru kama tugunil magani walal gina idza sakana al musri sara wa sawabihi فجد في مراض الله بالمال راضيا بما تقتني من أجره وثوابه وبادر به صرف الزمان فإنه بمخلبه الأشغى يقول ونابه ولا تأمن الدهر الخؤون ومكره فكم خامل أكنا عليه ونابه وعاصي هوى النفس الذي ما أطاعه أخو بلة إلا هوى من إكابه وحافظ على تقوى الإله وخوفه لتنجو مما يتقى من إكابه ولا تله أنت ذكار ذنبك وابكه بدمع يضاهل وابلها لا مصابه ومثل لعينيك الهمام ووقعه وروأة ملقاه ومطعى مصابه وإن قصارى منزل الهي هكرة سينزلها مستنزلا عن كبابه فواها لأبد ساءه سوء فيله وأبدى التلافي قبل إقلاع كبابه wato sai yake cewa la'amruka na rantse da rayuwarka matugunil magani wato gidaje walal gina ko wadata matuguni ba ta amfanar da almusri wato mawadaci iza sakana tsara idan ya zauna a cikin ƙasa wasawa bihi ya daidaita a cikinta ya zauna daren dakan wato dukiya ko wasu gidaddaji ba sa amfanarsa nan rantsuwa dai da yi rantsuwa ce ta jahiliya an gane ko la'amruka na rantse da rayuwarka ubangiji ta'ala shi kadai ne ya cancanta yi rantsuwa da halitta kamar yadda yi rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun amma mu haramun ne mu yi rantsuwa da duk wani abu wanda ya wanaici ubangiji tabaraka wa ta'ala dole in za mu yi rantsuwa sai dai mu yi rantsuwa da zatin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko da sunansa ko da wata sifa daga cikin sifofinsa sai ce la'amruka na rantse da rayuwarka almagani gidaddaji magani jam'i ne na magna ga ya can wa akarin bihi magnan taharrahu manzila yake cewa gidaddaji walal gina yace ko wata wadata matuguni ba ta wadatar da almusri wato shine mawadaci iza sakana tsara idan ya zauna cikin ƙasa wasa wabihi ya daidaita a kanta ma'ana ya shiga cikin kabari ya ce fajud ka yi baiwa bilmali da dukiya fi marazillahi wato dangane da neman yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala radiyan kana mai gamsuwa bi ma takatani dangane da abin da kake tanada min ajrihi na ladan ubangiji tabaraka wa ta'ala wa sawabihi da kyaukyawan sakamakonsa ga wanda ya sarrafa dukiya ga mabukata wa badir bihi sarfa zamani yace ka rigayi juyawar zamani bihi da yin kyauta da dukiyarka fa innahu domin shi zamani wato ya gulu yana hallakawa bi miklabihil ashiga wato da farcensa al'ashiga wanda yake karkatacce wana bihi yace kuma da hirarsa an gane ko nab anan yana nihi shine wato hira haƙuri wanda yake irin na ƙurya shine yake cewa wabadir kargayi sarfar zamani wato juyawar zamani da me za ka rigaye shi bihi da yin kyauta da dukiya fa innahu domin shi zamani ya gulu na hallakar da jama'a bi miklabihi da farcensa al'ashiga wanda yake mafi karkacewa wana bihi kuma da haƙoransa sai yake cewa wala ta'amani dahar al-ka'una karka amince ma zamani wanda yake mai matukar ha'intar jama'a alka'un wato wannan sigatul mubalaga ne kha'in wato shine wanda yake mai ha'inci an gane ko alka'un wanda yake mai tsabar ha'inci wala ta'amani dahra karka amince ma zamani alka'una wanda yake mai tsantsar ha'intar jama'a wa makrahu kuma karka amince ma makircinsa fa kam khamilin da yawa wanda yake butacce wanda a gari ba a san ba susuwa ne ne ma akna alaihi yace zamani wato ya hallaka shi wa nabihin da wanda yake faɗakekke wanda yake sananne an san kowane ne a gare shi ne nabi khamil kuma wanda yake butacce an gane ko kar mu manta ya gabata shine yake cewa nabi wanda yake faɗakekke wal magmur da wanda yake butacce sai ce wa asi hawan nafsi ka saba ma son zuciya allazi wanda ma a ba'ahu a latin wanda ma'abucin bata da ɗai bai taɓa meka masa wuya illa hawa face sai ya sirmiyo min iqabihi daga ƙololuwarsa duk matsayin da Allah ya maka matukar za ka bi son zuciya to sai ka sirmiyo daga matsayin ka zama ba kowa ba wal iyazu billah wa hafiz yake cewa ka kiyaye ala taqawal ilahi a bisa tsara dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa khawfihi da kudirce tsoron ukubarsa a zuciyarka litanjuwa dan ka tsira ta dan ka tsira mimma yuttaka game da abin da ake tsoro min iqabihi na uqubarsa a gobe kiyama yace wala talhu karka sake ka kau da kai anta zikari zambika dangane da tunanin zunubinka wabkihi kama zunubinka kuka bidam inda hawaye yubahil wabla wanda ke kama da mamaku hala masabihi halin zubar shi ma'ana kukan da za ka yi kai kukan da za ka ringa zubar da hawaye hawayen da zubar shi zai yi kama da mamakon gilgije lokacin da yake zuba shine yace wabkihi kama zunubin ka kuka bidam'in da hawaye yubahil wabla wanda ke kamantacce niya da alwabla shine mamako ga can yubahiuna qawlan lazina kafaru min qabl ko kuma yubahuna qawlan lazina kafaru min qabl an gane ko alwablu shine mamako ga ya can fa asabaha wabilun shine yake cewa hala masabihi halin zubarsa wa masil ka kamanta alhimama mutuwa li ainaika a gaban idaninka wa waqa'ahu ka kamanta saukar mutuwa akan idanka wa rawata malqahu da firgicin haduwa da ita wa maba'a masabihi wato da ɗacin shine wato ɗanɗananta an gane ko wa mafa'ama sabihi wato da ɗanɗanon ɗacinta ka kawo shi ka kamanta a gabanka ya ce wa inna kusara manzilil hayyi lalle ƙarshen masaukin dukkan wani mai rai kufratun shine ramin kabari sayanziluha da sannu zai sauka cikin ramin mustanzalan yana abin saukarwa an kibabihi daga ƙubbarsa an gane ku duk benin da ka gina daga nan za a kwankwalo ka a sauko da kai a sanya ka cikin kwata bai wuce kwata biyar ba a kai ka a sanya ka cikin rami wanda yake bai wuce ɗani biyu bai wuce metir biyu ba ɗaya ƙarshen masaukin mai rai hufratun shine ramin kabari sai yanzu da sannu zai sauka cikin ramin mustanzalan yana abin saukarwa an kibabihi daga kubbobinsa lafazin kibab jam'i ne na kubba a nan abin da yake nihi duk benin da ka gina za a saukar da kai daga cikinsa a kai ka ramin kabari fawahan ya ce menene mafi mamaki mafi kyan li'abdin gabawan da sa'ahu su'u fi'lihi wanda mummunan aikinsa ya bakanta masa rai wa abdat talafi ya bayyana cimma kuskurensa qabla iglaqi babihi kafin kulle masa kofa wadda take ta tuba domin akwai halin da mutum yake kaiwa a kulle masa kofar tuba in ma rana bata fara hudowa daga yamma lokacin da ka fara fitar rai ko da ka ce ka tuba ka daina aiki ba a karban tubanka an gane ko walaysat at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu al-an wal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima kuma ga yacin inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir qala sai yake cewa fa dhallal qaumu mutane sai suka zamanto baina abratin yazrunaha tsakankanin hawaye da suke zubar da shi wa taubatin da tuba yuzhiruna yuzhirunaha da suke bayyanar da ita hatta kadati shamsu tazulu har rana ta kusa ta karkata wal faridatu ta'ulu sallah ta farilla ta kusa ta dadu an gane ko ma'ana ta dadu wata ta zo kenan ga wata yace falamma khasha'atil aswatu lokacin da muryoyi suka kaskanta wa khasha'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa wal ta'mal insat kawaicin jama'a ya hadu wastakannatil abarat wal ibarat wato hawaye wastakannat wato shine ya kwanta wal ibarat da kalimomi da suke fita daga bakin jama'a su ma suka yanki an gane ko hawaye ya tsaya wal ibarat kalimomin da suke fita daga bakin jama'a da shi mai wa'azin wastakannat wato shine suka faki yake cewa istasraka mustasrikun bil amir al hadir wani mai kururuwa sai yayi kururuwa dangane da kawo an gane ko karansa wajen shugaba wanda yake halartacce waje ala sai ya haɗu ya ji'aru ilaihi yana ƙara shi zuwa wannan shugaba min amili hilja'ir dangane da wani biya maradinsa wanda yake azzalimi min amilihi dangane da wani dagacinsa alja'ir wanda yake azzalimi ma'ana shugaban da ya halartu daga cikin jama'ar da aka musu wa'azi sai wani ya tashi yana kururuwa ya kawo kukansa wajen shugaban cewa wani gwantan shi wanda yake azzalimi ya zalunce shi wal amiru sagin ila khasmihi shi kuma shugaban yana mai karkata ila khasmihi zuwa abokin jayayyar ta wannan talaka ya ki kula da shi talakan da ya kawo kuka yana karkata zuwa wato gwantan shi shine amil kinsa lafazin amil shine in ma ka ce masa gwanto ko ka ce masa dagaci ko ka ce masa biya maradi ko ka ce masa barma duka shine a hausa sai yake cewa lahin an kashfi zulmihi yana mai shagala dangane da yayi zaluncinsa ya ki kula ma da kawo karan da ya falamma ya isa min rauhihi lokacin da shi wannan talaka da ya kawo karansa ya yanke kauna dangane da jin kan shugaban cewa ba zai fito masa da haƙƙinsa ba ga ya can innahu la ya asumin rauhillahi illa alqaumul kafirun istanhada alwa'iza sai ya zaburar da mai wa'azi li nusihi yace amma sarki wa'azi an gane ko a masa nasiha fa nahaba nahabata shimiri wato malam sai ya zabura irin zaburan mutum wanda yake mai zage damtse wanda baya kai kawo akan duk abin da ya sa gaba wa'an shada ya sabu waka mu'arridan bil amiri yana mai jirwaye da kaman wanka game da sarki yace ajaban lirajin an yanala wilayatan hatta idza ma nala buguyatahu baga yusdi wa yulhimu fil mazalimi waliga fi wirdiha dawran wa dawran muliga ma in yubali hina yattabi'u hawa fiha aslah dinahu aw am am aw taga ya wayhahu law kana yuqinu annahu ma halatun illa tahulu lama baga أو لو تبين ما ندامة من صغى سمعا إلى إفك الوشاة لما صغى فانقد لمن أبهى الزمام بكفه وتغاب إن ألغى الرعاية أو لغى war almurara iza da akali rayihi wa ridil ujaja iza hamaka sayiga wa hamil azahu walau amabbaka masuhu wa asala garbar dam'i minka wa afraga فليضحكنك الدهر منه إذا نبى عنه وشب لكيده نار الوغى ولينزلن به الشمات إذا بدا متخليا من شغله متفرقا ولتاوين له إذا ما خده أضحى على ترب الهوان ممرقا هذا له ولسوف يوقف موقفا فيه يرى رب الفصاحة ألثقا وليهشرن أذل من فقع الفلا ويحاسبن على النكيسة والشقا ويؤاخذن بما اجتنى ومن اجتنى ويطالبن بما اهتسى وبما ارتقى ويناقشن على الدقائق مثل ما قد كان يصنع بالورى بل أبلغا حتى يعض على الولاية كفه ويود لو لم يبق منها ما بقى wato yake cewa ajaban lirajin an yana da wilayatan mamaki ga mutumin da ke ƙaunar ya samu sarauta hatta iza ma na labugu ya taho lokacin da ya samu abin nemansa baga sai ya yi zalunci yusdi wa yulhimu yana zare yana abawa filma zalimi a cikin wato zalunci waligan yana mai sha fi wirdiha a mashayarta ɗauran wani zamani wa ɗauran wani zamani muliga wato shi ke shayarwa an gane ko lafazin yusdi wa yulhimu asada an gane ko da alluhuma shine wato nau'i ne wanda yake na saƙa zare kamar yadda hausawa suke cewa ya yi ruwa ya yi tsaki shine larabawa suke cewa yusdi wa yulhimu ma'ana ya yi zare ya yi abawa filma zalimi a cikin dukkan zalunci waligan yana mai sha da kanshi fi wirdiha a mashayar ta ɗauran wani zamani wa ɗauran wani zamanin kwa muliga shi ke shayarwa ma'ana wani lokaci da kanshi yake zauwa ya yi zaluncin wani lokaci kuma yaransa yake turawa su yi zalunci ma in yubali ya ce baya kula hina yattabi hawa lokacin da yake biyar son zuciya fi ha game da zalunci a aslaha dinahu shin ya inganta addininsa am autaga ko kuma ya bata addinin nasa shi bai kula ba ya wai hahu kai can hallakarsa lauka na da ya kasance yukinu na sakankan cewa annahu cewa shi an gane ko al'amarin da yake ciki kenan na sarauta annahu yanda al'amarin yake ma halatun babu wani hali illa ta hulu face sai ya canza lamma baga lokacin da ya wuce makaɗi da rawa ya zalunci jama'a aulau ta bayyana da a ce ya san ma nadamatu man saga sam'an menene nadamar duk wanda ya karkata jinsa ila ifikil wushati zuwa yanken ƙarya na annamimai lama saga ya ce da bai karkata jinsa ba ya saurari abin da suke faɗa yake cewa fankad ka meƙa wuya liman abu zimamu ga wanda ragama ta mulki ta zamanto bi kaffihi a tafinsa wata gaba ya ce ka kau da kai ka rintse idan ka in algarre ayata in ya jefar da wato kiwon da Allah ya bashi na talakawa yake cewa aulaga yake cewa ko kuma ya jefar da an gane ko aulaga yake cewa ko kuma shine yayi kuskure a dangane da abin da aka bashi na kiwon jama'a allagwu shine kuskure la yu'akhizukumullahu billagwi fi aymanikum wata gaba yace ka rintse ido in algarri ayata idan ya jefar da kiwon da Allah ya bashi aulaga ko yayi kuskure an gane ko wato ka kauda kai yace war almurara yake cewa ka ci almurara dukkan wata itaciya wadda take mai ɗaci iza da aka idan shugaba ya kiraye ka li ra'ayihi domin kiwonta warjil ujaja ya ce ka sha dukkan wani ruwa mai ɗaci mai manda iza hama ka tsayiga idan ya hana ka ruwa wanda yake mai daɗin haɗiya mai ɗacin ka karɓa ka sha ya ce wahamil azahu ya ce ka jimre ma cutarwarsa walau a mabbaka masuhu ko da shafarsa ta kona maka zuciya wa asala garbar dam'i minka yake cewa ya sanya ya zubar maka da wato guga wanda yake na hawaye wa afraga wato ya zubar da shi ko da ya sanya idanunka suna zubar da hawaye yake cewa ka jimre ma cutarwarsa shine yace wahamil ka jimre ma azahu cutarwar shugaba walau a mabbaka masuhu ko da shafarsa ta kona maka zuciya wa asala garbar dam'i minka ya zubar maka da guga wanda yake na hawaye naka ma'ana ya sanya idan ka yi kuka wa afraga ya zubar da shi ya ce falyudhikanka dahru minhu zamani zai sanya kai masa dariya izana ba anhu lokacin da ya ɗaukaka gabarinsa wa shabba zamani ya wurura masa naral waga wutar yaƙi likaidihi saboda makircinsa wala yanzilan na bihi shamatu yace ɗan yake cewa wala yanzilan na bihi shamatu yace masu calama za su sauka bihi da shi an gane ko masu alagwandama kenan ashamata shine yin farin ciki dangane da musiba wanda abokan gaba suke ma abokin gabansu wala yanzilan na bihi shamatu masu calama za su sauka da shi iza bada lokacin da ya bayyana mutakalliyan yana mai wuhinta min shugulihi dangane da shagalce-shagalcensa na sarauta mutafarriga yana mai wuhinta dangane da dukkan wani makami ya ce wala ta'awuyanna lahu za ka taro jiki domin taimaka masa da tausaya masa iza ma kadduhu lokacin da kumcinsa abaha ya zamanto mumarraga abin turmuzawa ala turbil hawa ne a bisa ƙasa wadda take ta wulakanci yace zaka tausaya masa haza lahu yace wannan hoshi ne sakamakon sa tukon a nan duniya wannan kaskanci wala saufa yace da sannu a gobe kiyama yuqafu za a tsaida shi mauƙifan matsaya fihi wanda a matsayar yura ake ganin rabbul fasahati ma'abucin fasaha alsaga ya zamanto mai i'ina yake cewa wala yuhsharanna lalle ne za a tada shi a gobe kiyama a zalla yana mafi kaskanci da wulakanta min faka ilfala wato dangane da tumbukuwa lafazin alfaka wato shine irin ciyawa wadda take fitowa fara a cikin dokar daji misali ta fitowa a haƙo irin su tokar barewa da makamantansu wanda da katin tibe ta da kafa sai ta cire an gane ko ita ce ake ce mata alfaka yake cewa a zalla mafi kaskanta mafi wulakanta min faka ilfala wato dangane da wato ita ce wannan tokabbarewa ko kuma ka ce min faka ilfala ita ce tumbukuwa wayu hasabanna kuma za a masa hisabi alan naqisati a bisa dukkan wani aiki tawayayye washaga da wanda yake da dadde cikakken aiki sai an masa hisabi a kansa da duk abin da ya tauye komin kankantarsa komin yawansa sai an masa hisabi wayu akazanna yake cewa kuma a kama shi bi mashtana da abin da ya dasa na dukiya a masa lissafi ta ina ya samu ta ina ya shigar da ita wa manijtana yake cewa a kama shi kuma da laifin wanda ya yi dashi wannan dukiya ma'ana wanda ya shugabantar da shi ya sanya ya yi aiki an gane ko nan bi majtana abin da ya dasa shi da kanshi na dukiya wa majtana da duk wanda ya zaba ya sanya shi shugaba ya yi zaluncin shi ma sai an masa hisabi me yasa ya ki kawo adali ya sanya a wata nusuka ana samun bi majtana wa manijtaba da wanda ya zaba yace wayo ɗalabanna yace kuma za a neme shi bi mahtasa da abin da ya kurba abin da ya kwankwada wa bi martaga da abin da ya sha duk abin da ya kurba ya kwankwada wato sai an an nema cewa ya biya haƙƙin a gobe kiyama alhitisa shine mutum ya kwankwada abu wayo ɗalabanna za a neme shi da biyan bashi bi mahtasa da abin da ya kwankwada wabi martaga da duk abin da ya sha abin da ake cewa raguwa shine wato irin nono in an kada abin da ake yadewa na samansa wayo na kashanna za a masa bincike alad da ka'iki a bisa dukkan abubuwa ko mun kankanta su misla ma kana yasna'u misla ma qad kana yasna'u yace kwatancin abin da ya kasance yana aikatawa bilwara yace da talikai bal ablaga ya ce bari abin da za a masa binciken sama da yanda ya yi an gane ku wayuna kashanna za a masa bincike alad da ka'iki a bisa dukkan zurfafan abubuwan da ya aikata ko mun kankanta su misla ma kad kana yasna ubil wara kwatancin abin da ya kasance yana aikatawa da talakai bal ablaga bari dai mafi kai matuƙa dangane da abin da ya aikata hatta ya abba har sai ya ciji kaffahu tafinsa alal wilayati wato a bisa sarautar da ya karba ma'ana sai yayi nadama waya waddu sai yayi guri laulam ya bigi minha da man bai ma nemi sarauta ba minha game da ita ma baga abin da ya nema da sai yayi sai yayi nadama yayi gurin cewa da man ma bai yi sarauta ba sun maƙala sannan sai ya ce ayyuhal mutawashihu ya wanda yake mai nuna alhurma bil wilayati da sarautar da ya samu almutarashihu ya wanda ke rubuta an gane ko tabbatar da kansa lin ri'ayati domin yin sarauta yace da il idlala bi daulatika yace ka daina ji da kai dangane da sarautarka waliktirara ka daina ruduwa bi saulatika da tumbanka fa inna daulata ita sarauta rihun qullab iska ce wadda take mai yawan juyawa yau gare ka gobe ga dan uwanka wal imrata yace lalle shi shugabanci barqun kullab yace walqiya ce wadda take mai yaudara ta hulukon hadari wa inna as'adar ru'ati mafi azurtar wato shugabanni man sa'idat bihi ra'iyatuhu shugaban da talakawansa suka azurta dangane da sarautarsa ma'ana suka ji daɗi wa ashqahum mafi tsiyatar shugabanni fiddarai ne wato a duniya da lahira man sa'at ri'ayatuhu wanda wato talakawansa an gane ko man sa'at ri'ayatuhu wanda sarautarsa ta munana ya ringa zalunci yace fala ta ku karka zamanto mimman yazarul akhirata daga wanda ke barin lahira wayulgiha ya jefar da ita wayuhibbul ajila ya ringa kaunar magaggauciya duniya wa yabtagiha ya ringa nemanta wa ya ra'iya ya ringa zaluntar talakawansa wa yi uziha ya ringa cutar da ita wa iza ta walla wanda idan ya juya sa'afil ardi sai ya tafi a ban ƙasa li yufsida fiha dan yayi banna a cikinta fa wallahi na rantse da ubangijin da ya halicce ni ma yaghfalu dayyanu mai matukar sakamako ubangiji tabaraka wa ta'ala baya raukana wala tuhmalu ya insanu ya kai mutum ba a barin ka kara zuba a gobe kiyama wala tulgal isa'atu wal ihsan wala al ihsanu yace ba a jefar da muguntawar da bawa yayi wala al ihsanu ko kyautatawarsa bal yace bari dai sayo ba ulakal mizanu da sannu za a girka maka sikeli na musamman domin auna ayyukanka wa kamata dinu tudanu kamar yadda ka aikata haka za a sakauta maka kala yake cewa fa wajamal wali lima sami'a shugaba sai yayi shuru saboda bakin ciki lima sami'a saboda abin da yaji na nasihar da malam ya masa wamtuki a launuhu launinsa ya jirkita wantuki a ya canza waja'ala ya haɗu ya ta'affafu yana tir da Allah wadai min al-imrati dangane da shugabanci wayurdifu zafarata bizafara yana biya ma huci baya da wani huci wanda yake na musamman in yayi huci ma karawa yake thumma amada ila shaki sannan sai ya nufaci mai kawo kara fa ashkahu ya karbi kawo karansa ya fitar da haƙƙinsa wa ila mashkuwi ya nufaci wanda aka kawo karan minhu game da shi fa ashjahu ya bakanta masa rai ya ladabtar da shi wa alɗafal wa'iza ya lallashi mai wa'azi wa habahu ya masa kyauta, wasta da'a minhu an yaga shahu ya nemi cewa alaga ta malam ai sai a zo wajena, wasta da'a ya nemi minhu game da shi an yaga shahu da zai zai ke masa ya tafi hwada, fanƙalaba an mazlumu mansura, wanda aka zalunta sai ya juya gabarinsa yana abin taimaka ma, wazzalimu azzalimi ku sai ya juya mahasuran yana abin ɗaurewa. wa barazal wa'izu mai wa'azi sai ya hutu ya tahada yana takama baina rufqatihi tsakankanin jama'arsa waya tabaha yana alfahari bi fawzi safaqatihi da rabautar wato cinikinsa wa ataqabtuhu ni ko sai na bi shi akhatu wato ina taki mutaqasiran ɗaya ɗaya kusa da kusa kenan ina taki ɗaya ɗaya wa urihi lamhan basiran ina nuna masa kallo wanda yake mai nura da shi falan mastashaffa lokacin da ya hango ma ukfihi abinda nake ɓoyewa ma'ana ina so ne na nura da shi wa faɗina ya nura li taqallubi tsarfi fihi domin juyawar dibi na game da shi qala sai yace khairu dalilaika yace fiyayyen jagoranka man arshada wanda ya nuna maka hanya sun maktaraba minni sannan sai ya kusanto ni wa an shada ya saɓu waƙa anallazi ta'rifuhu ya harisu hirsu mulukin fakihun munafisu udribu ma la tudribu masalisu dauran akujiddin wa dauran abisu ما غيرتني بعدك الحوادث ولا التهاؤدي خطب خارث ولا فراها الدي ناب فارس بل مكلبي بكل صيد بابس وكل سرح فيه ذيب آئس حتى كأني للأنام وارث سامهم هامهم ويافس yace ana allazi ta'rifuhu ya harisu yace ya kai haris ni ne fa mutumin da ka sanni ni ne fa abu zaidi na birnin saruja hidisu mulukin abokin hira na sarakuna fakihun mutum wanda yake mai kakaci an gane ko munafisun mutum wanda yake mai hira udiribu ya ce ina faranta ran jama'a ma la tudiribul masalisu abinda mulo mai tsirkiya uku baya faranta ransu ɗauran a kujiddin wani lattin ya ce ni ma abucin gaskiya ne dangane da abin da nake faɗa wa ɗauran ya ce wani lattin kuma abisin yake cewa ni mai wurgi ne dangane da duk abin da yake fita daga bakina ya ce ma gayyaratini ba a dakal hawadis yake cewa musibin zamani an gane ko ma gayyaratini ya ce bata canza ni ba ma'ana ɗabi'ar da nake ciki bata canza ni ba ba a daka bayan rabuwa da kai ya ce wani babban al'amari na musiba karisun wanda yake mai tsanani walalta ha'udiya ya ce bai tale icce na ba ma'ana duk bawa na bai tale mun ba walal taha bai tale bawon udiya icce na ya ce wala fara haddiya nabun farisun yake cewa haddun yake cewa wani kaifi farisun an gane ku wanda yake mai yankewa wala fara ya ce bai yanke haddiya kaifi na ba ya ce bal ya ce bari dai miklabi ya ce farce na ababisun ya ce mai damƙa ne bi kulli saidin yake cewa dangane da dukkan wata farauta ya ce wa kullu sarhin ya ce dukkan wani garke fihi a cikinsa zi'ibi yake cewa akwai kura ta a'isin wadda take maɓannaciya hatta ka anni har ka ce ni ni ne warisun magaji lil'anami ga talakai ya ce samu humu ka ce ni ne samansu wa hamuhumu ka ce ni ne hamansu wa yafus ka ce ni ne yafus ma'ana ka ce ni ni ne ma ɗana annabi nuhu wanda asalinsu daga su ne aka sami ‘ya'ya bayan ubangiji ta'ala ya hallaka duniya an gane ko domin ‘ya'yansa su kaɗai ne suka wanzu shi ne yake cewa hatta ka an ni ka ce ni lil anami game da talikai warisun ni ne magajinsu samuhumu ni ne samansu wa hamuhumu ni ne hamansu wa yafus ni ne kuma yafis قال الحارث بن همام حارث دان همام yake cewa fa qultu lahu sai nace masa tallahi na rantse da Allah innaka la abu zaid lalle kai kai ne abu zaid wala qad qumta lillahi haqiqa ka tsaya kai wa'azi saboda Allah wala amr ibn ubayd wane amr ibn ubayd lokacin da ya tsaya yana wa'azi fa hashya hashashatal karimi sai yayi murna da walwala irin murna ta mutum wanda yake mai kyauta iza umma lokacin da aka nuface shi da neman taimako wa qala sama'a ibn um yake cewa ya kai dan uwana saurara thumma an sha'a ya kulu sannan sai ya sabu waka alayka bisidqi walau annahu ahraqaka as-sidqu binaril wa'id wa bighiri dallahi fa abgal wara man askhata al-maula wa arbal abid ya ce alaika bisidiki ka lazinci riko da gaskiya walau annahu ko da gaskiya a haraƙaka walau ko da annahu yanda al'amarin yake walau annahu ko da cewa al'amarin a haraƙaka sidiku gaskiya ta ƙona ka binarar wa'id wato da wuta wadda take ta kashedi ko da wanda ka faɗa ma gaskiya zai maka kashedi ya ce to gaya masa gaskiya ka lazince ta wabgi ya ce ka nemi riballahi yardar ubangiji tabaraka wa ta'ala fa agabal wara mafi wautar talikai man askhadal maula wanda ya fusatar da ubangiji tabaraka wa ta'ala wa ardal abida wato ya nemi yardar bayinsa thumma innahu wadda'a akhdanahu sannan sai ya ma abokansa ban kwana an gane ko lafazin akhdan jam'i ne na khidin wala muttakhizati akhdan ko kuma wala muttakhizi akhdan wan qalaka sai ya tafi yashabu ardanahu yana jan mayafinsa akan ƙasa faɓalabnahu muka neme shi min ba'adu bayan tafiyarsa bin rayi a birnin rayi wastan sharna khabarahu muka nemi shakar labarinsa min madarij tsayi wato daga takaddu waɗanda suke naɗaɗɗu ma'ana muka ringa rubuta takaddu muna aikawa dangane da cigiya inda yake a turo mana shi fama fina man arafa qararahu babu daga cikinmu wanda ya san matabbatarsa wala da ra'ayyul jaradi arahu babu wanda ya san wace fara ce ta tsiraitar da itaciyarsa ta cinye ganyen sai iccen wannan kenan ƙarshen makama ta 21 wancan lafazin wamtuki a launuhu wamtuki a duka ma'anarsu ɗaya mutaradifan ne lafazin intaqa'a da imtaqa'a shine canzawar launi fuska ta canza saboda bakin ciki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك